أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الكرم الميامين والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا قيما وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan kuwa barkan da saduwa a wannan yammaci mai albarka yammacin ranar alhamis biyu na goma ga watan sha'aban shekara ta dubu da ɗari biyu da arba'in da hudu bayan jirin shugaba a yankin al'adura wanzu ne da biyu ga watan mars shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya kuma muna na cikin karatun darasin na littafin kitabul kabair wanda wannan shi ne darasi na ashirin da tara kuma in sha Allah za mu dora daga inda muka tsaya idan ba nan ta ba muna cikin kabira ta goma sha tara mun ga inda mai shafin cewa bi sahihaini a fi sahihaini ya zo cikin sahihul bukhari da muslim anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzo Allah jira da mun Allah tabbata gari ya ce man shariba al-khamra fi dunya duk wanda ya sha giya ko wani abu na kayan maye a nan duniya yuhrimu hasil akhirah to wannan mutumin za a haramta mishi shanta a lahira domin giya ta da cikin kayan jin daɗi na gidan aljanna wanda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cikin alqur'ani cewa fiha anharun min ma'in ghairi asin وانهار من لبن لم يكن يرضعه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من اثر للسفرة cewa cikin aljanna akwai wasu ƙoramu guda hudu da ƙorama ta ruwa da kuma ƙorama ta madara sannan kuma akwai ƙorama ta giya akwai kuma ƙorama ta zuma to ma'abota aljanna suna shan giya a cikin aljanna to amma ita aljanna amma ita giyar aljanna bambanci da na duniya shi ne rigiyar duniya kana sha kana ƙara mantawa da Allah tana ƙara nisan ka daga Allah tana ƙara kawar maka da hankali gwargwadon yawan yadda ka sha gwargwadon haka hankalin ka yake fushewa idan wacce kuma ta lahira kana sha ne kana ƙara samun nutsuwa kana ƙara samun wato annashuwa a cikin zuciyarka kana ƙara gode wa ubangiji kaga bambancin kenan to duk wanda ya sha wannan ta duniyar ko ya sha wani abu na kayan maye ko kwaya ko wiwi ko wani abu da na kayan maye shi sha a nan duniya to a lahira kuma ba shi ba wacan zikiru anna mudmin al-khamri ka abid wa sanin anan a cikin wani abu da zamu ji kuma za a ambaci cewa lallai duk wanda yake kwankwadar giya da sauran kayan maye to da shi da mai bautar gumaka duk abu guda ne rawahu imam ahmad fi musnadi min hadisi abi hurairah imam ahmad bin hanbal ya rawaito da cikin musnadin shi a hadisin sai na abu hurairah ya fara ta gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ya manzon Allah ira da mutum Allah sun ta gare shi ya ce mudminul khamri ka abid wa sunan mai kwankwadar giya kamar mai motar gunki kaga abu ya girma ba kwarai da gaske imam ahmad ya rawaito hadisi ne cikin musnadi da sufi na daya shafi na ɗari biyu da saba'in da biyu da imam tabarani a cikin littafin sa hadisi na dubu goma sha biyu da ɗari hudu da ashirin da takwas da imam bazzar shi ma cikin musnadi hadisi na dubu biyu da ɗari tara da talatin da hudu ذكر أن مدمن الخمر إذا مات ولم يتب لم يدخل الجنة a cikin wannan hadisan kuma da zamu ji a nan gaba zamu ji an matan cewa duk wanda ke kwankwadar giya da sauran kayan maye idan ma ta idan har har ya mutu wannan mai sun kuma bai tuba ba la ya dukul janna ba zai shiga janna ba rawan nisa'i min hadith ibn umara imam an-nasa'i ya rawaito hadisi ta hanyar abdullahi dan umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ya manzo Allah jira da amincin Allah su mata gari ya ce la yadkhulu al-jannata asfun wala amud min al-khamr me saba wa iyaye ba zai shiga aljanna ba haka nan mai kwankwadar giya da kayan maye duk waɗannan ba za su shiga aljanna ba in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dantattun hadisi wanda Imam Ahmad da Imam Nisa'i duka sun rawaito shi haka nan al-Dahawi ya kawo shi a cikin مشكل الآثار جزء لا تاكل أريك في الفعل الجر وفي رواية مثل رواية كما في رواية ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة متون أكو Allah ya haramta musu shiga aljanna mudminul khamr mai kwankwadar giya da sauran kayan maye wal aqil walidayhi da kuma mai saɓawa mahaifan mai buje wa mahaifa abin da ya ga dama zai musu ya gaya musu mummunar magana duk magana ta zo bakin shi ya saɓa musu ba su yi su umarci shi da yin wani abu kuma ya yi abin a lokacin ba ba su yi su hana shi yin wani abu kuma ya hannu a lokacin ba wannan shi ne al'asul walidi yana cikin mutum uku waɗanda maza Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya haramta musu shiga aljanna da cikin umar kuma shi ne addayyu marar kishi wa huwa alladhi yuridu su'a fi ahlihi shine mutumin da yake tabbatar da mummunan abu a cikin iyali ya san masu suna fita an baya nan ya san kwarata suna zuwa gidan shi ya san masu suna zuwa guraren da su dace da ji ba amma ba abin da ya gare shi matar su za ta fito da gari da sai ɗangin jami'i a jikinta ta da wani sa'adun ya tana rautaya ta saba abu tana iya magana da kowane namiji ya san haka amma duk bai damu ba matar tana aikin gwamnati ta karkarko lambobin mazaji yana zaune za a kira matar a waya a yi ta hira da ita ko a yi ta takin da matar su duk bai damu ba wani shi ake kira da yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zanta bashi a cikin mutum uku waɗanda ba za su shiga aljanna ba Allah ya kiyaye hadisin ingantacce Imam Ahmad ya rawaito shi haka nan Imam Hakim da Imam Al-Baihaqi duka sun rawaito hadisin kuma sun inganta shi ذكر أن الشكران لا يقبل الله منه حسنا أشي وانا أبو دلام كما زام جي أبدا سوى للي الشكران بغجي متى يجي وديار دايا تايا يمن كسر ko mashayin ƙwaya wanda zai sa ƙwaya ya zo ya kai shirmi ko mashayin wuri wanda zai sa wuri ya yi mankas ya zo ya kai abubuwa marasa daɗi wannan mutumin la yaqbalu Allahu minhu hasana Allah baya karɓar wani kyakkyawan aikinsa ko sadaka yayi sallah yayi me yi duk abin da yayi Allah ba zai karɓa masa ba دعا جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما جابر بن عبد الله رضي الله عنه يا رويت الشيء الذي من الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى ثلاثة متن أكو لا يقبل لهم صلاة ولا تنفع لهم حسنة بلا أكر أبو صلى الله عليه وسلم فبلا أدى مسلم بكاوم عيش إلى السماء إلى السماء العبد العالي bawa mabuji wanda ya guje wa iyayen gidan shi Allah bai karɓa musu sallar shi ba bai karɓa musu duk wani kyakkyawan aiki da zai yi ba a ta yi zuwa ila mawani har sai ya koma zuwa ga iyayen gidansa bai ya zaure da fi aiki ya ɗora hannun shi a cikin hannayen shi ce ga na dawo ko ya haƙuri wal mar'atu safidu anha zawjuha da matar da mijinta yake kishi da ita saboda wani mummunan halinta ko wata mummunar mu'amala da ce mishi ko wata bakar magana da ta gaya mishi ko kuma wani haƙƙin shi wanda ta hana shi sai ya zo mutum yana fushi da ita ita ma wannan matar duk abin da ta yi na aikin lada Allah ba zai karba ba hatta yarda anha har sai mijin nata ya dawo ya yi farin ciki da ita ya yarda da ita ya yafe masa abin da ta riga ta yi mun ji biyu saura na uku shine wasu kuranu hatta ya suwa sai kuma wanda ya riga ya sa kwaya ko ya sha giya ko ya sha wiwi ya yi mankas to duk abin da ya yi a wannan yanayin Allah wani karɓa musu ba har sai ya dawo ya watsake a cikin hayyacinsa to sannan in in yi wani abu sai Allah ya karɓa wannan hadisin ibn Khuzaimah da ibn Hibban da Imam al-Bayhaqi duk sun rawaito shi idan baka sani ba yace wal khamru da abin abin da ake nufi da kalmar khamru din nan giya shine ma kamaran aqala duk abin da ya lullube hankalin dan adam ya zama zai gusar da hankalin dan adam ya zama yana yin abin da ba dini ba ko ko bai san cewa ba dini ba yanzu kamar dan wili yanzu ta yi makas yanzu yana gaishe da ƙananan yara ko yanzu ya burkuta a cikin dabbobi yata ina wurin ku yana bai da tumaki kaga an baya cikin haifin sa ko wani da isa wiri isa wiri ne mankas ya dawo an zo sai ya samu ana garaya sai tar ya karbe loudspeaker ya rike hannunsa sai yi irin hegan nan sai sai ke magana ya ce ya ba wa wannan mawaƙin gonar ta waje kaza gonar kuma girman nata ya isa da baban shi ne da kannan babansa da yayin babansa amma gonar duk da haka har kuji kanu suna samun guraren da za su noma wani da haka ba a ɗauki ta gaba ɗaya saboda girman gonar amma kawai da ya riga ya sha wuyarsa yana zuwa sai shi ya ba wa mawaƙi wannan gonar suna yan uwan uban suka suka yi marar suka suka tasu da shi ƙarya yi shi ne da shi ƙarya yi shi ba ya sha to ala ayi halin da duk wani abin da zai lulluɓe hankalin ɗan adam ai ga ɓawo ai ya zama ya lulluɓe hankalin ɗan adam to wannan abin jiya ne sawa'un kana raqaban aw yamisan daidai ne wannan abin ɗanye ne kamar irin su zakami aw yabisan ko kuma bushashshe ne kamar irin su wiwi aw ma'kulan ko kuma ci ake yi ka a cikin abinci kamar irin su kwaya kenan aw mashruba ko kuma sha ake yi kamar irin irin su giya da giyar kwalba da burkutu da sauran ayan san zaka mi ko yau ka san zaka mi shi a tsoro ne ko tsoro ne amma shi ma yana bugarwa ba shi ne nan a wani karatu da muke nan na ba ku labarin wani saurayi ba ana aikin da ya wa ruwan su ne kan na kallo ai sai daure ta ake a tsakar gidan da aka daure shi ko shi tana gita ya zurfi zuma na yan mata kuma yana daga yana daga wata gira mahaifi yake wani ta shi sai ta sa kuka ta shiga daki in wani uzuri ya fito da ita ko za ta bar daki ko za ta yi wani abu ko girki ko wani abu da ya ganda zai ce yan mata zuma na sai sai mata irin fitan na yana ɗaga masa gida. Kaga a wajen yi ba, kaga mutum da yi a matsayin sa na ɗan adam, ai mahaifiyar tana daga cikin na ƙarshen wanda zai yi abin nan. Amma ta kai ga mutum yana gaya wa mahaifiyar shi haka, kaga ai babu hankali. Saboda haka duk wani abu wanda zai gusar da hankalin ɗan adam, wannan abin sunan shi giya. Ana mun ambaci giya a irin wannan karatun ana nufin har ƙwaya har gaɗani har wiwi har koma ne ne abin nan hayakinsa ne ke bugarwa ko ruwan shi ne ke bugarwa ko butacin shi ne ke bugarwa koma ne ne ne na shi ne ke bugarwa to wannan abin sunan shi biya wani abin sa'idu ne kudri ƙara an karɓo daga abu abu sa'idu al-kudri ya ce ƙara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah kira da mutum Allah tabbata gare shi ya ce la yaqbalu Allah li sari al-khamri salatan Allah ba zai karba wa mutayen giya mutayen kaya mutayen bibi Allah ba zai karɓa musu wata sallah ba ma da fi da sadihi shay'un min hada matakar a cikin jikin shi akwai wani abu na daga gare ta tilkashi kaga wannan ba karamin abu bane domin akalla yanzu idan mutum ya tawili ya tawili kamar yanzu akalla zai kamar kwana hudu biyar ko biyu da haka akwai sauran tasirinsa a jikin shi ko ya gane ko bai gane ba ko ya sani ko bai sani ba zai ya kalla kwana hudu biyar ko fiye da haka akwai sauran tasirinsa a jikin shi ko da kuwa ya dawo cikin hayyacinsa yana gane mutane yana fahimtar me yake faɗa me ake faɗa mar to duk da haka ne akwai sauran tasirinsa a jikin shi to balantana kuma ƙwaya akwai wacce in mutum ya sha akalla zai iya yin sati ko fiye da haka akwai sauran tasirin ta jikin shi ba shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah bai karba wa mashayin kwaya da mashayin mini da mashayin giya Allah bai karba musu komai na daga sallolin su ba madana akwai sauran tasirin wannan abu na cikin jikin su to ya kake gani ibada ibadar mashayin mini ibadar mashayin giya ibadar mashayin kwaya وفي رواية يروى أشكم في رواية من شرب الخمر دي وندي يسا جيا كوكايا ماي لم يقبل الله منه شيئا الله وجه كرر مشي كومن دغا ayyukan shi ba domin su kara da wanda kuma ya bugu ya maye daga gare ta lam tu qaballahu salatun arba'in sabahan ba za ka ra masa sallah ba tsawon kwana 40 wanda ya yi sajiya sau daya har ya bugu ko wanda ya tawili sau ɗaya har ya bugu ko wanda ya kwaya sau ɗaya har ya bugu sai ya yi kwana arba'in yana ibada Allah bai karɓa ba yanzu ya kake ganin ibada ibada irin ta ya kake ganin ta kasan in dai da kuɗi a hannu ba yadda za a yi masayin kwaya ko masayin biyu ya kwana arba'in bai sha ba to ya sa wannan an yi kwana arba'in ba a kan amur sallah kafin kafin arba'in din su ya ya zaki san maka kafin wancan arba'in din ta farko su cika ya karasa zai zama kwana arba'in arba'in din suna na akan su da yawa inda akalla wani kusan kullum sai ya sha wani kuma duk kwana ɗaya biyu sai ya sha to kaga aikin babban Allah ne ya kiyaye masu yi kuma Allah ya shirye su bayan saba kuma ada duk wanda ya tura sannan kuma sai ya sake komawa idan har ya tura kuma ya sake komawa ya ci gaba da sa kana haqqan ala Allah lallai ne abun Allah an yi tsiyawu fi min mahar jahannam lallai ne abun Allah sai ya shayar da shi daga taban nan na wutar jahannama wato tabo da kuma dagwalo na wutar jahannama da wannan za a shayar da shi wannan ruwayoyin gaba ɗayansu imam ahmad ne ruwaito a cikin musulmi juz'i na biyu shafi na ɗari da saba'in da takwas da imam hakim a cikin musulmi juz'i na hudu shafi na ɗari da arba'in da shida kuma isnailansu gaba ɗaya masu kyau وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من على إرادة أمس الله سبحانه وتعالى من شرب الخمر ولم يشرب duk wanda ya sha giya amma ba ta kai ga har ya bugu ba wanda ya sha kwaya ko wiwi bai kai ga har ka bugar da shi ba to ga sakamakon shi shi ba arada Allah anhu 40 lailatan to Allah zai juya baya daga gare shi tsawon kwana 40 ومن شرب الخمر وسكر wanda ya sha giya ko kayan maye kuma ya bugu lam yaqbal minhu Allah Allah ba zai karɓa ba daga gare shi sarfan wala adla aikin farilla ko na nafila Allah ba zai karɓa ba daga gare shi arba'ina lailatan tsawon kwana arba'in fa in mata fiya idan ya mutu kafin fitar waɗannan kwana kwanaki arba'in din mata ka abidu wa sani ya mutu ne tamkar mai bautar gumaka wa kana haqqan ala Allah an yaskiyahu min diyatil qaba kuma lalle ne Allah sai ya shayar da shi daga dagwalin nan na wutar jahannama mai suna ɗin su kaba ila sai sa bai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah wa ma ina su kaba menene kaɗin nan na kaba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsaratu ahlin nari alqaihu wadam yace abubuwan da ke fita ne na dagwalan wutar jahannama dagwalo ne da kuma tabi da kwatami ta yan wuta wadda gaba ɗaya abin da ke cikin shi ne alƙaihu wajen wajen ruwan gunya ne da kuma jini na ƴan wuta da ruwan gyambo da jini na ƴan wuta shine idan an haɗa shi ya zama shi ya zama shaɗi ya zama da gwalo da wannan ake tayar da masu shan ƙwaya da masu shan wiwi idan sun mutu wal iyadu billah yanzu ko iya wannan bai mutum bala'i ba ko iya wannan bai ta dalilin da mutum zai tuwo ba har yana da imani abin nan in ka sa ba kuɗi yake ƙara maka ba in ka sa ba lafiya take ƙara maka ba in ka sa ba wani mutunci take ƙara maka a idan jama'a ko kuma a wajen kuɗi ka to me yi domin sa sai ga in har mutum yana da hankali to me wanda dalilin ne zai kai shi ga kan kwaya sai ga babu kai da kake fadin a cikin mutane kai kun da kana jin cewa kai ba cikakken mai mutunci ne kamar sauran mutane sannan kai da kai da kake fadin sai ga waɗanda ba sa sa sun fi kan mutunci ko da kannan ka ne ko da wasu kai ka a shekaru a shekaru ba amma sun fi kan mutunci a gun mutane sun fi kan mutunci ma a wajen ubangiji kuma kana sa amma ba ka so kannan ka kuma su da za ga ɗanka ko ƙananka ko wani naka yana yi sai ka sai da yadda ke ka hana saboda wai abu abu ne ba mai kyau ba kamar wani saurayi ya ji rani a ibadan ya ji sun yi ranarsa shukan kalmar suna shuka sai ya samu ya taho da ita a leda ita da wuri da ɗan dama ya zo da ita yana tsakura yana sayarwa yana cin abinci yana kuma ɗiban ta to baban na su dama yana ɗan taɓawa sannan sai baban shi ne a ɗakinsa ya gani shi ne zazzare mai ido ya ɓaci ya ce don ubanka abin ya wuce ma abin naka ya wuce ma ka je ka saya ka sha da ka zama dila sai ruwa kake so ki ka lalata mana gidan sai ya karbe shi ya ji kuma ya rasa yadda ne sai ya samu kakarsa mahaifiyar baba na ya je ya sa kuka sai da cewa na mene ne baba ne wallah ya takura mu ya ce me maka sai ga mata gaskiya da yake kaka ce ya ce wiwi ne na tawo da ita ne tsarabarta daga ibadan na zo ina dan sayarwa ina dan samun abin da zan ci to ya karbe sai ce ya karbe dan ubansa bari ya shigo gidan shi ne ke wa ya takura mar ba an ce yana ba sun yana yana yana kamar ya kuye ke an yi anyan yana yau kuma dan ne zai takura muku ya ce sai kun dena shi ɗin ya dena mana shi ne da ya dawo sai ka kasa sami zuci don ubanka ka ba shi kayansa shi ne rasu da kuwa ba shi to kana dai gaba ɗaya layi yana nema ya lalace to ala ayi halin ne waɗannan abubuwan da ɗan adam ya san irin illar da suke wa lafiyar ko saboda wannan mutum ba zai sha ba domin suna matuƙar cutar da lafiya zai wahala mashayi ya kai ga har tsufansa ba ta taɓa mishi lafiyar kwakwalwar shi zai wahala sai da illar ita wuyi kai tsaye tana taba kwakwalwa ne tana sanya sankara a cikin kwakwalwar ɗan adam irin su ban mali ɗin nan duk abin da ya kashe su kenan irin su fera sankara ne a cikin kwakwalwar brain cancer saba su zai ita kuma hunhu take kashewa ka taɓa ganin wani rubutu da wani da wani bature falalar kan tabar sigari eh da wani kan tabar sigari shi duk mashayin tabar sigari karnuka ba su da filin shi ba saboda da sanda a hannun shi koyaushe in karen zai sau to shi ko zai maki shi kaga ya samu security yace kuma barawo ne suka yin sata a gidan mutayen mutayen faba ba ko mutayen saboda me saboda baya samun isasshen bacci shikenan kwana zai yana tari kare bai samu isasshen bacci ba sai ya za a shuwar a nan fata da barawo ya kama katanga zai hau sai ji uhu uhu uhu kaga dole ya jiya ala'ayi hali ne mummunan abu ne Allah ya kiyaye masu yi kuma Allah ya shirye wani abdullahi bin abi aufa an karbo daga abdullahi dan abu aufa yace man mata burminan lil khamri wanda ya mutu a hali yana da kurfadar barasa ko wiwi ko kwaya mata ka abin lati wal uzza ya mutu kamar dai mai bautar lati da uzza lata dinnan da uzawa sunayen wasu manyan gumaka ne waɗanda larabawa ke bautawa kafin zuwa musulunci ila aka ce a ra'aita budumin alkamri huwa allazi la yasfi min shurbiha shin kana ganin abin da ake nufi da mai kunkuɗar giya shine mutumin da baya wartsakewa daga kanta qala sai ce la ba haka nake nufi ba walakin huwa allazi yashrabuha shine wanda ke santa idan waje da hadisin da ya same ka walau ba da sinin ko da bayan shekara na wannan shi ne ko kadan biya ba wai kawai mutumin da koyo ta a cikin yanayi na kwaya ya ba a'a mutumin da ko ma yaushe ne in dai ka ga bai ta kwaya ba to ba shi da kuɗi ne yayi wata biyu wata uku bai ta wuri ba bai ta kwaya ba sannan sai ya je wajen wani ya ga sanar a araha kaga ai ba zai bata ba ko yawa to kaga wannan shine mulmul khamr faslu wala wala fasli ne zikru anna sharab al khamr amma dan cewa lalle mai shan giya la yakunu mu'minan hina yashrabuha ba zai taba kasancewa mu'mini ba a san da yake shan ta ana bin hurairah radiyallahu anhu an garba da sai na abu hurairah Allah ya dade shi an nabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma daga manzo Allah kira da mutum Allah su bata zubi la yasiqu sa'iqu min yasiqu wa huwa mu'min barawo ba zai sata ba a kan da yake yin sata alhali yana mu'min wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mazinaci ba zai zina a kan da yake zina ba alhali yana mu'min wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min mashayin jiya mashayin ƙwaya mashayin yini ba zai sha ba alhali yana muni a san da yake kan nasa wa tawbatu ma'rumatu ba'd ko ita kuma tuba a bar bujurowa ne bayan wannan wato idan mutum ya tuba Allah yana dawo mishi da imaninsa amma tuban fa ne kamar yadda mai ahalari yake faɗa wa shuruɗin tawbati sharuɗin tuba annabi ba alama fata mutum ya yi nadama bisa abin da ya riga ya yi a baya wanne yake Allah ya kula ila zambi da kuma ya ɗauki niyyar cewa ba zai sake komawa zuwa ga wani zunubi ba zuwa ga wannan zunubin ba fi ma baki a rayu na tsumuri cikin abin da ya saurar da zuwa shi na rayuwarsa wa an yi turkar ma'asiyarsa kuma cewa ya bar aikata saɓon fi sa'atiha a yayin nan wato idan mashayin giya ko dillalin giya ko dillalin wiwi yana so zai tuba ba zai ce sai wata ke tare da shi ta ƙare ba duk tsadarta inda ya ji wa'azi wa'azi ya ratsa shi yana so zai tuba to wannan da ke hannunsa ya je shi ya samu matsayi a gidan shi ya turbaɗa ta shi ba zai la'akari da cewa ai tana da tsada ai kuɗi ne ai kaza ne a kawai inda ya nufin tuba zuke na ya tuba nan da shi ne أخرجه البخاري إمام البخاري في روايته في الحديث يا بعض سمن السمة الرواية والحديث من زنا أشرب الخمر والذي يزنا كوي شاكا يمعي نزع الله منه الإيمان الله ذي قبي مثل إيماني لبرزيسي كما يفرغ الإنسان القميص من رأسه إلي يبدأ أن أدم في قبي رجا تكايسا وإذا قبي رجا تبعي شيء تجد تكايس في أجل فكما هذا إيماني كفتادة زباتا ما أبو تاشن جيا دزنا da sata da sauransu وفيه يابا سيمون حديث من شرب الخمر ممسيا wanda ya sha giya da daddare ko da yamma asbaha mushrikan zai waye gari yana mushriki man sharibaha musbihan wanda ya sha ta da safe amsa mushrikan zai yammanta yana mushriki wa fihi ya zo da cikin hadisi an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala daga manzo Allah ya da musu Allah subhanahu wa ta'ala cewa shi ya faɗa inna ra'ihatal jannati la tujabu min masirati khamsin ashab hakika karshen aljanna ana biyo shi daga nisan tafiyar shekara ɗari biyar wala yajibu rihaha asqun wala mannan wala mudul qabr amma duk da wannan nisan tafiyar da karshen aljanna ke yi wala yajibu wala yajibu rihaha asqun duk wanda ke bijirewa mahaifansa duk wanda tsakaninsa da mahaifansa babu girmamawa babu mutuntawa kowa a unguwa ya sani cewa wani suna yin hayaniya da mahaifinsa kowa a unguwa ya sani cewa matar wani tana zagin mahaifi amma ya ci ya ɗauki mataki wannan shi ake kira da aƙon juwarji mai buge wa iyaye da mai fifita matar shi akan mahaifi da mai bibita uzurin shi na duniya a kan uzurin mahaifin shi da mai saba wa umarnin mahaifin shi wannan su an kira aqul wato mai zubi wa mahaifa wannan ba zai ji ko da ƙarshen aljanna ba balan na kuma shiga cikin ta wala mannanun wala mutumin da zai yi ayi kyauta ko sadaka sannan ya dawo yana yin goyi to wannan sha ba zai ji ko da ƙarshen aljanna ba wala mulkul khamr wala mai kwankwadar giya ko wiwi ko ƙwaya wala abin wasan wala mai motar gwi waɗannan mutanen dukan tun daga kan mai saba wa iyaye zuwa kan mai yin gori bayan ya yi alkhairi zuwa kan masayi jiya zuwa kan mai motar gwi wannan duka ba za su ji ko da ƙamshin aljanna ba sai in sun tuba kafin mutuwarsu وروى الإمام أحمد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إمام أحمد يا رويت حديث كان أبو موسى الأشعري الله يجزي شيء قال يسير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعنا إلى دعم صلى الله عليه وسلم بريك ياشي لا يدخل الجنة من من الخمر mai kwamfadar jiya da kayan bayi ba zai shiga aljanna ba wala mu'minin da sihiri wala mutumin da wayar da kafi ya yi da kafi duk abin da zai yi maimakon ya ɗaga hannu ya roƙi Allah Allah ya mun kaza Allah ba ni kaza ya ga mace ya wajen bokaye da yan tsibbu su wani abu shi kenan in aure yake nema ba zai roƙi Allah ta hanyar yin istikara Allah za a bar abin da ya fara kai ni ba sai ya je an duba ba je wajen yan duba su duba ba in tafiya zai yi ba zai roƙi Allah da ba shi alkhairu da cikin yin tafiyar ba sai dai je gudu bokaye da yan duba su duba ba haka nan in budurwa yake nema ana dan samun matsaloli maimakon ya roƙi Allah ko ya yi istikhara a ya gwamnati ya je a bar asiri a mallaka bar ita ko mace a gidan mijinta tana da yan matsaloli tsakanin da mijinta maimakon ta yi kokari ta gyara halinta ta koyi irin su tsafta da tausan lafazi da karairayar miji da iya girki da tsafta da kyakkyawan ado da sauran abubuwa waɗanda za ta ja hankalin shi a ba ta wannan ba ga ta bi miyagun malamai yi mata asiri ta mallake shi to duk wanda ya zama haka shi ya ba zai shiga aljanna ba duk masu da su zama haka ba su shiga aljanna ba wala qadi wa rahimi wala mutum da ke yanke zumunta tsakanin da ɗan uwan shi akwai zumunci amma saboda dalilin siyasa bambancin ra'ayin siyasa ko bambancin wani abu na ra'ayin addini misali kawai shi ke nan sai yi da ɗan uwan nashi magana ba shi ba shi ya yanke zumunta da shi ai wa man mata wa huwa yashrabu al-khamra duk wanda ya mutu alhali yana shan giya yana shan kwaya yana shan wiwi bai tuba ba taqahu Allah min nahar da zawqat Allah zai shigar Allah zai tayar da shi daga nahar zawqa wato wani wani kogi ne a cikin wuta huwa ma'un yini min furujil mu'minat wani ruwa ne wanda yake gudana daga farjojin karuwai a wutar jahannama inda ake ɗaure karuwai da sauran masanata daban ne to ruwan da ke fita daga cikin farjojinsu idan sun ji azaba a wutar jahannama rubabban ruwa mai ɗoyi mai wari wanda idan an kwararo shi a cikin wutar jahannama ita kanta wutar jahannama neman tsari take daga sharrin da ke cikinsa to wannan da shi ake shayar da mashaya kwaya mashaya wiwi mashayar biyar ai azzaniyar ai mazinata yuzi ahlun nari riha fawjihin warin farjojin mazinata yana cutar da yan wuta hadisin kuma isnadin shi mai kyau ne imam ahmad ya rawaito shi a cikin musulunci shi haka nan imam hakim kuma sun hassara a ainihin isnadin shi wannan fa ba ta tsuriya da shi kuwa faɗar Allah ne kai ke tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa kuma mu shi ne wakilin Allah a wajen mu duk abin da muka ji daga annabi alaihi salatu wasallam inda ya inganta daga gare shi din wannan kai tsaye daga Allah ne domin ma yake ma alil hawa an wa ila wahyi yuha ko da kallon ne dan uwa a kiyaye ƙwarai da gaske wannan ayyukan na sako mutum ne sun ci وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da amincin Allah su bada da yake shi inna Allah ba asali rahmatan wa hudan lil alamin shi ga lallai Allah subhanahu wataala ya aiko ni a matsayin rahama da kuma shari'a ga dukkan talibai baki daya kaji bambanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke nan sauran annabawa sauran annabawa alaihi wasallam Allah ya turo su ne zuwa ga mutane ko zuwa ga kabilarsu wani kuma zuwa ga garin da aka haife shi amma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo shi zuwa ga duk abin da ba Allah ba in shi alamin nan duk abin da zuciyar ka za ta iya tunowa to wannan abin yana cikin alamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ne gare shi mala'ika ne ko dan adam ne ko arjani ne ko ma ne ne wannan abun to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahama ne gare shi to ya ce hakika Allah ya aiko ni a matsayin rahama da kuma shirya ga dukkan talibai ba asani da umhiqal ma'azifa wal mazalim kuma ubangiji na ya aiko ne ga wasu rushi ko tafi al ma'azif wato kayan raye-raye wal mazalim da kuma kayan kaɗe-kaɗe wa amran jahiliyyati da kuma al'amuran jahiliyya wa amma kama rabbi ta'ala ubangiji na mai girma da ɗaukaka ya yi rantsuwa bi izzatihi da buwayarsa la yashrabu abdun min abihi zur'atan min al-khamr babu wani bawa daga cikin bayi na wanda zai kurkuɗi ko da mukurwa ɗaya ta giya ko da ƙwaya ɗaya ta ƙwaya ko da zuma ɗaya ta wuyi in dai bawa ya yi to Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsa cewa illa saqaitu mislaha min hadhihi jahannam ba shi sai na shayar da shi misalin irin ta na daga tabbataccen ruwa na wutar jahannama wala ya da abdu min ibadi babu wani bawa da cikin bayi na wanda zai ki ko ya kaucewa shan giya ko shan kwaya ko shan gini ya yin wannan saboda tsoron Allah min makafati saboda tsorona illa ta aiki illa min hazailul qulub ba shi na shayar da shi wannan nan a haza'ir haza'ir kullu wato wani waje ne a cikin aljanna na musamman ma khairu da ma tare da mafiya alkhairu masu sha wato annabawa kenan da manzanni a ma'anar hadisi da abin da yake ake so a nuna mana shi ne duk abin da ka ƙi shi saboda tsoron Allah sai Allah ya azurta ka ƙi shi ko mahimmancinsa a lahira raya da duk wanda yake fatan gamawa da duniya zan yi fatan zama da duniya lafiya lallai ne mutum ya kaucewa waɗannan abubuwan din da ake faɗa din nan domin a hadisi ne ba ta tsuniya na ba kuma labari ne a nan za mu dakata haka saboda yanayin lokaci a fatan Allah ya kai Allah ya kai da mu a abin da muka karanta Allah kuma ya ba mu iko aiki da aka karanta wannan godiya kwarai da gaske da yadda girma hakimi da kuma liman da sa karamcin da aka yi mana aka ji aka ziyarce mu aka yi ta'aziyya da wakilin hakimin da lambi da kuma sauran jama'ar gari musamman alarammomi da manyan malamai waɗanda aka ji aka mana ta'aziyya da rasuwar iyali na Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka wa kowa da alkhairi Allah kuma ya nuna kalada mu kuma Allah ya ba mu hakurin rashin ta Allah ya ba mu hakurin rashin ta Allah ya ba mu juriya kamar da kuma za mu sallallahu alaihi wasallam da kuma Allah ya saka mata da alheri bisa abubuwan da ta gabatar da alheri Allah kuma ya raya mata zuriyarta zaman Allah ya masa albarka Allah kuma ya rahmace ta Allah ya gafarta mata a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kada ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta نعم على الأرقام نعم الله أكبر لا محاكم بس القبوة آه لا الله أكبر الله أكبر يوم مكرمة مكرمة قل هو الله أبا حاكم من بصرك الله يمشي الأسواق نازل جيه لكو يوكم yau yau ne Allah ya masa rasuwa da shi da iyalinsa da matar shi da ƴaƴan shi guda biyu bukar da kullu wallahu kafa uku kowace da basmala niyyar Allah ya kai musu ladan Allah ya kai musu ladan ma ta wasu ni da abin da ke cikin wannan ayar wannan ayar wannan surar ta daga tauhidi lokacin wannan Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahama بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل له وارحمه وارحمه وعافيه اللهم ان كان مسلم فبه انسان ان كان مسلم فبه سيئاته اللهم لا تكلنا بعدهم ولا تعلمنا اجرهم واغفر لنا ولهم يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا وعلينا هذنا وغيرنا وكبيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا وقرنا وعلنا وقائنا وعافنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين